السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو يمجل لتنم تكوس قوة جماد الثاني هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا لأليه دا أربعين دا وأنكم يكريد دا أكو ga watan biyu miladiya ta da ashirin, a wannan majalisi da muke sharhin alfiyar suyuti fi ilmi hadith wannan shine majalisinmu na tara a wannan karatu wanda yanzu za mu je baitocin da za mu yi sharhinsu insha Allah tare da ɗan'uwa Dr. Ibrahim Nasina bismillah rahmanir rahim قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وجائز حذفك بعض الخبر إن لم يحل الباقي إلا الأكثر وامنع لذي تهمة فإن فعل فلا يكمل خوف وصف بخلل والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف
آه ما يجي وجائز حذفك بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر آه وانا مغانا زي أكن كوي مغانا يكي أكن اختصار الحديث اختصار الحديث تقعيت حديثي da ambatan wani bangaren sa a shafe wani bangare ya halatta ko bai halatta ba wasu daga cikin malamai ba su halatta hakan ba wasu na cewa wajibi in karwaci hadisi ko in ka samu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi gaba daya ba halatta ka yanki wani bangare ka bar wani bangare kamar Muhammad ibn Sirin kamar Imam Imam Malik ibn Anas an rawaito an masa tambaya ashab almajirinsa ashab ya masa tambaya cewa ya halatta mutum ya ambaci wani bangare na hadisi ya bar wani bangare ya ce a'a ya ce a'a sai dai idan ba maganar ba hadisan manzan Allah bane wato maganar sahabbai ne ya ce to wannan babu laifi shi ma idan ya zanto ma'anar ba za ta canza ba shi ma idan ya zanto ma'anar ba za ta canza ba abin da yasa suke suka yi kokarin toshe wannan kofar wato gudun kada a samu wajen takaita hadisi a ambaci wani bangaren sa bar wani bangare a samu canjin ma'ana a samu canjin ma'ana shi yasa akwai mahallin ittifaki wanda babu sabani a kansa yayin da ya zanto abinda za a bari din yana da alaka ta ma'ana da abin da za a ambata idza kana al-mahdhuf murtabitan bil bil matruk bil bil mazkur idan wanda za a shafe din yazan yana da alaka da wanda za a bari ko za a ambata to wannan bai halatta a shafe ba misali ya zama ya zama istisna'i ne ko ko sharadi ne in ka shafe istisna'i ko ka shafe sharaɗi to zai zama ma'anar za ta canza ma'anar za ta canza kamar misali a ce la tabi zahaba bin zahabi illa yadan bi yadin sawa'an bi sawa la tabi zahaba bil fidda zahaba bil zahab illa yadan bi yadin sawa'an bi sawa to kaga illa yadan bi yadin dinnan sawa'an bi sawa ma'anar ba za ta cika ba sai da shi inda za ka ce la ta bi zahaba bi zahab ka tsaya iya nan to za ka ba da wata mummunar ma'ana kamar gaba ɗaya cinikin azahab bi zahab an hana tare da cewa an hana idan ya zanto ba daidai da daidai suke ba kuma ba hannu da hannu ba sauraka kaga wani istisna'i yana da alaka da abin da za ka za a ambata to يذكر حتى يذكر ولا شرط
حتى يسبو يا مقاطع وجيت ويقطع وجيت ناخذ شاي يشكو هذا ولا تأثر wani lokaci yankewar ɓangare na hadisi kawo makusa ya kasa a yi wata fahimta da ba a ciki ba a cikin littafin ibn hibba sai ibn hibba akwai babin da ya ke cewa babu ijabin nani liman asma'a liman asma'a أسمع أهل الكتاب ما يكرهون بعض إيمان الكتاب من أسمع أهل الكتاب لا يكرهون سيكرهون حديث أبو موسى الأشعري من أسمع أهل الكتاب ومن أسمع اليهود واليهودية والنصرانية سيكرهون حديث أبو موسى الأشعري ونسمع يهوديا او نصرانيا لا يكره ولا حديث حديث يهودي في سكيتاتش وما ابن حبان يا بنا باب التفرق باحتساب اهل الحديث حديث ابو موسى الاشعري حديث يقول لا
cewa yake cewa man sami'a bi min ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma lam yu'min bi dakhala an-nar man sami'a min ummati yahudiyyun aw nas man sami'a bi min ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma lam yu'min bi dakhala an-nar hadisi yana maganar wanda zai ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma kuma bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yahude ne ko nasara ne annabi ce zai shiga wuta to sai hadisin ya zo da lafazin man samma al yahudiyya wan nasrani aw nasrani dakhala nar sai ya dauka wanda ya ji yadda shi wani abu bacin rai ko ya ji yadda shi abin nan ya ji yadda shi magana mara dadi sai ya dauka cewa to wannan hadisi yana magana akan ahlul zimma wanda suke tare da musulmi to duk wanda zai yi bakar magana akan su to zai shiga wuta wanda kuma hadisin ba to saboda samunsa da ya yi ta wata hanya man sama'a yahudiyyar aw nasraniyyar dakhala nar sai ya dauka cewa man sama'ahum ay sama'ahum ma yakrahu saboda haka sai babi babu ijabin nari liman sama ahlul kitabi ma yakrahu abin da ya haifar da wannan shine ikhtisarin da ya samu na na hadisin har wani yayi masa babi babi karahati alghibati li ahli dhimma sai kawo hadisi to duk abin da ya haifar da wannan shine wannan iktisari da aka samu a cikin a cikin shi wannan hadisi akwai hadisin muakhat hadisin muakhat da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a gurare daban-daban a cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama akha bayna al-muhajirin wal ansar fa akha bayna Abdurrahman ibn Auf وسعد بن الربيع امام البخاري ya kawo wannan hadisin a wani guri a takaice cewa akhan nabi sallallahu alaihi wa sallam بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وقال اولم ولو بشات وقال اولم ولو بشات haka ya kawo shi imam al-bukhari a wani daga cikin guraren da ya rawaito hadisin amma hadisin yana da tsawo a ciki an yi bayanin mu'akhat yan uwantaka da annabi ya kulla tsakanin Abdurrahman ibn Auf da Sa'd ibn Rabi sannan kuma aka ambaci kissar auren Abdurrahman ibn Auf da kuma fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi masa cewa aure mu law bisha akwai qissatu tazwiji Abdurrahman ibn Auf to zamantowar Imam al-Bukhari ya kawo shi a takaice bai kawo maganar auren ba sai ka maganar mu'akhat sai kuma ya kawo maganar aure mu law bisha wannan ta sa al-muhibbu tabari muhibbu tabari yana littafi al-ahkam al-ahkam al-kubra a ciki sai ya masa unwani babul walimatu ala al-uquwa babul al-walimatu ala al-uquwa wato in an hada in an hada yan uwantaka to sai ayi walima sai ya kawo hadisin أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وقال أولم ولو بشاه to irin wannan suke gudu shi yasa suke magana akan shin ya yajuzu hasfu ba'd al-khabar wa tarki al-ba'd saboda gudun kada a je a shafe wannan shafe wata jawo ma'anar kuma ta canza to amma dai sun yi ittifaki akan cewa idza kana al-mahzuf مرتبطا بالمذكور هذا لا يجوز كأن يكون شرطا أو استثناء هذا لا يجوز حذفه تند أكا شافي شي معنى ذات شذا فأما إن يزن جملة شي مستقلة جملة شي مستقلة ذاك إيسام وشم معنى مثالي كشي إنما الأعمال بالنيات سنة وإنما لكل امرئ ما نوى جملة إنما الأعمال بالنيات لا تتعيد كفت كما ذات بعد معنى شككية saboda ma'anar wa inna ma likulli bir'in ma nawa daban da ma'anar innamal a'malu binniyat saboda ka idan mutum yana magana akan niyya sai ya ambaci hadisin Umar ibn al-Khattab yace qala rasulullah sallallahu alaihi innamal a'malu binniyah sai ya tsaya iya nan babu wani mahzur babu wani abu da ba a so da zai iya faruwa babu wani abin ki da zai faru saboda ya takaita akan innamal a'malu binniyat saboda abin da zai zo gaba zai iya rashin zuwansa baya hana a fahimci abinda ake so a fahimta daga wannan bangaren idan ya zanto a cikin alkur'ani ya halatta a ɗauki wani bangare na aya a ambace shi a matsayin hujja ba tare da ambaci ayar duka ba min babu aula wannan ya halatta a hadisi yanzu misali mutum yana magana akan amana sai ya ce Allah subhanahu wataala ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha sai ya tsaya nan yayi ko bai yi ba yayi ba lalle ta kawo idan hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl saboda wannan gabar ita ma tana magana akan wani abu wannan gabar tana magana akan wani abu saboda haka ya halatta mutum ya ambaci wani bangare na aya wacce za ta bada cikakkiyar ma'anar abin da yake so tare da cewa bai faɗe ta duka ba to idan wannan ya zanto ja'iz fi kitabillah fa min babi aula an yajuza zalika fi hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam to sanan zamu ga wasu hadisan suna da tsawo hadisan suna da tsawo matuƙa da gaske yanzu ka ce kowane hadisi sai mutum ya ja shi daga farko har ƙarshe abin ba zai yiwu ba ghairu ma'qul wani hadisin safahat ne akce istidlal kafa hujja da shi yana bukatar sai ka sai ka dauko shi daga farkon sa sai ka dire ka karshen sa in kana son kai hujja da wata gaba a cikin sa kaga akwai misali hadisin as-salasatu alladhina dakhalu al-ghar hadisi ne mai tsawo a ce in kana bukatar wani dan gaba a ciki kai hujja da shi sai ka kushi daga farko sai ka dire kaga akwai abin nan hadisin muta abin nan mutane guda uku da Allah subhanahu wataala ya so ya jarrabe su al'a'ma wal abras wane ne ɗayan al'aqra ne ko to kaga hadisi ne mai tsawo kissa ce mai tsawo wataƙila akwai wata gaba da ita ce kake buƙatar kai ihtijaji da ita hadisin a ce in za ka ambace sai ka sai ka fara shi daga farko har sai ka kai ƙarshe kaga akwai akwai abin nan hadisin isra wal isra wal mi'raj hadisi ne na Anas misali hadisin Anas hadisi ne dogo to ce sai ka faɗi shi daga farko har ƙarshe in kana son ka ɗauki wata gaba a ciki hadisin Samura ibn Jundub hadisin Ru'ya to ya irin suna nan hadisai ne dogaye su ba'dhu istagriq safahat hadisul ifk to kaga dole a yadda cewa zaka iya yan dan daukar wani bangare daga ciki idan kana bukatar kai hujja amma ya zanto abinda zaka dauka ko abinda zaka bari ba zai gurbata ma'anar abinda ka dauka ba barin sa ba zai gurbata ma'anar abinda ka dauka ba eh ka dauki sahifatu hammam ibnu munabbih sahifa ce guda daya hadisai ne wanda suke masu a hade da juna tun daga farkon ta har karshe isnadin ta daya imam al-bukhari da imam muslim kowannen su ya eba wasu hadisai daga ciki amma bai dauke ta duka ba ya dauki wani bangare nata ya bar ya bar wani bangare a ciki to shine yace wa ja'izun hazfuka ba'd al-khabari in lam yukhill al-baqi inda al-akthari ya halatta ka shafe wani sashi na hadisi idan sauran da za a bari ba zai samu tangarda ba wajen ma'anarsa inda al-akthari a wajen mafi yawan malamai suna ganin ja'izi ne ya halatta wannan cewa inda al-akthari ya nuna cewa akwai al-aqal akwai qalil ko al-aqal min al-ulama man yaqulu bi alam al-jawaz wanda yan kadan masu cewa bai halatta ba wanda shine shine shine shine abinda yake nunawa sannan yace wamna li dhi tuhmatin fa in fa'al fala yukammil khawfa wasf bi khalal dhi tuhma shine rawun da za a iya tuhumarsa idan ya kawo hadisi a takaice ya ambace shi aka ruwaice shi daga gare shi a takaice ba shi da tsawo bayan kwana biyu kuma sai aka ji ya faɗe shi da ƙare-ƙare to wannan zai iya a tuhume shi a ce to wannan yana ƙarawa cikin ruwayarsa ai je ya ba da hadisin nan babu wannan ƙarin amma yanzu kaji saboda ya ga an karɓa an yi na'am har ya dan fara ƙara wani abu to zai ja a tuhume shi to wanda matsayinsa bai wuce a yi masa irin wannan tuhuma ba tunda ba kowa za a yi wannan tuhuma ba akwai wanda matsayinsa ya fi ƙarfa a yi masa wannan tuhuma saboda yadda aka san shi aka yarda da shi aka amince da shi aka amma wani daman ba bai samu wannan wannan matsayin babba ba dan abu kankani zai iya jefa shi cikin cikin matsala in ya ruwaito hadisi muktasar gobe kuma ya ruwaito shi kamilan faqad yuttaham za a iya cewa to wannan yana ƙara wani abu a hadisi to wannan a hana ka a ce to kai kakka kakka kuskura dan zaka jefa kanka cikin tuhuma kakka ce zaka yi ikhtisarul hadith ka faɗe shi duka saboda a ka'idar musulunci duk wani abin da zai jefa mutum cikin tuhuma ana so ya kauce masa ko da ya halatta ko da halattaccen abu ne amma yansa zai jefa shi cikin tuhuma da zargi to a ka'ida ana umartar sai kauce ba wannan abu ya haƙura kada yi don ya kare mutuncinsa ka tuhume shi to wannan kowane irin mutum ma ballantana kuma wanda yake mahallul qudwa malami ne yana ɗauke da abin da mutane za su amfana da shi idan aka tuhume shi to za a haramta wa mutane amfanuwa da abin da ke tare da shi na ilimi to wannan fi haqqihi akat ya guje wa mahallin tuhma wannan a haƙƙinsa ya fi kowanne kowanne ƙarfi saboda mai saboda shi tuhuma a kansa ba ƙaramin illa za ta haifar ba ba kamar tuhuma ba ce ala ahadin nas ɗaiɗaikun mutane za ka yi tuhumar mutum ila iyaka in ya ta sana'ar yake yi ka ce ba ka kai masa kayan sana'arka gyara yake ci ba kai masa gyaran abin ɗinka motarka ko babar ɗinka amma idan malami ne wanda mutane suke amfana da iliminsa ba a inda kake ba watakila har ma a wurin wurare daban-daban ana jin fatoyinsa ana kobawa gare shi lokacin da ake buƙatar sanin wani abu na hukuncin Allah to tuhuma a haƙƙinsa tana da matsala domin za ta toshe wa mutane amfanuwa da abin da ke tare da shi to wannan shine hikimar da yasa malamai anan suka ce idan ya zanto zai tuhuma ne ma'ana ma'abocin wanda za a tuhuma ne to shi kada yayi kada yayi suka ce fa in fa'al fala yukammil khawfa wasfin bil khalal bi khalal in kuma ya kuskura ya fara ruwayar da hadisin da yake muktasar to kai kawo shi cikakke an gane in har ya fara da farko ana gaya masa kai ya fara in ya tashi kawo hadisin sai kasa cikakke don kai ya je jefa kansa cikin tuhuma to amma in aka sa rashin sa'a sai ya fara ba da hadisin muktasar din to sai a gaya masa to kakka kawo cikakken an fahimta za a gaya masa kakka kawo cikakken don ka kawo cikakken za a sifanta ka da tangarɗa shine fala yukammil khawfa wasf bil khalal don gudun ka a sifanta shi da wata tangarda sai a hana shi cika so sauran to kaga anan irtikabu akhaffi dararain ne akwai darar na a kasa samun hadisin cikakke a gurinsa akwai kuma darar na a ya samu matsala shi gaba ɗayansa to sai suka gabatar da darar na a kasa samun wannan ƙarashin hadisin a wajensa da a samu matsala a kansa gaba ɗayansa an fahimta duk da wasu mutane suka ce a'a ai abin da zai ɓoye ɗin ya ƙi kawowa hukuncin Allah ne ɓoye wannan shi kansa zarar ne babba to bai kamata a ce saboda shi mutuncinsa ba ya ɓoye wani abu da ya kamata a sani wasu suka ce kawai ya faɗa in ma matsala ce ta ƙare a kansa amma to amma abin da ba a hango ba yayin da aka ce sai ya faɗa ɗin za a rasa duka za a rasa muftasar ɗin za a rasa kuma duka kamilan ɗin tunda ba za a karɓa ba gaba ɗaya inda har aka siffanta shi da khalal muktasar din ma da ya kawo na farko aka karba yanzu a jefan masa da shi to kaga za a rasa duka to kuma wannan yana ƙara ƙarfafa idan ya zanto abin da ya bari din ba shi kadai dama yake da ruwayar ba akwai ta a gurin wasu don haka sai a ji ta a wani gurin wanda za ka ba a rasa abin da ake so a samu din ba wanda shi bai faɗa ba saboda ka shi ya kawo wani bangare an samu kuma wasu sun kawo sauran bangarorin da bai kawo ba saboda haka kaga shi ya tsira kuma sannan sunnar da ba a san tabo ita ma ta bayyana an fahimta to wannan shine abinda abinda suke cewa sannan wal khulfu fi at-taqti' fi at-tasnif yajri wa aula minhu bit takhfif at-taqti' fi at-tasnif shine daddatsa hadisi guntu guntu hadisi ne dogo sai a daddatsa shi guntu-guntu wajen rubutawa a littafi wancan magana da aka gama ta iktisar wannan wajen wajen ada malami yana da hadisai ya zauna karanta wa dalibansa nan aka yi magana iktisari wannan kuma yanzu malami ne zai rubuta littafi kamar imam al-bukhari zai wallafa littafinsa ko imam muslim zai wallafa littafinsa ko abu dawud zai wallafa littafinsa to yana ya halatta ya daddatsa hadisin ya faɗi wani ɓangare a nan ya je gaba ya faɗi wani ya je gaba ya faɗi wani koko dole ya ta kawo su gaba ɗaya ko ina cikakkunsa to shi ne nan yake cewa saɓani wajen daddatsa hadisi a wajen a wajen tasnifi wajen wallafan littafi ya jiri ay ya jiri kama sabab ka hukumi sabiqi hukuncin da ya gabata shine zai kuma gudana a nan hukuncin da ya gabata shine halacci inda al-aksari to wannan halaccin anan shine zai zo shi ma nan halal ne kuma wa aula minhu bitakhfif shi yafi ba dacewa a samu sauki a ciki shi yafi dacewa a samu sauki a ciki tunda anan ba ba wai ba wai zai ki kawo sauran bane sai dai zai karkasa shi ne ya faɗi wani bangaren sa anan babin in ya je gaba ya faɗi wani bangare a babin saboda kaga ba koye shi yayi ba yana nan kuma wajen wallafawa ne musamman ma idan ya zanto yana buƙatar yayi yayi istinbadi babin da zai kawo ƙarƙashin sai zai kawo hadisin da yake nuna ba yake nuna hukuncin da ya ambata a babin wani hukuncin yana da dikka wato yana da zurfi wajen a gano shi idan ya ce zai ambaci hukuncin zai kuma kawo hadisin dogo to wani lokaci mawdu'u shahid mawdu'u shahid yana iya buya saboda yayi tsawo sai ka kasa gane to to wai ina mawdu'u shahid a cikin wani hadisi amma in ya takaita hadisin ya takaita abinda zai ambata akan mawdu'u shahid kawai kaga cikin sauki zaka gano bai bai saka a cikin wani fage da zaka yi ta bulubituwa ba kana neman ina mawdu'u shahid an gane saboda kaga takaita shi takaita shi ala mahallin shahid wanda yana da amfani kwarai da gaske shi yasa zamu ga waɗanda suka abin da malamai kusan duka sun bi sun bi wannan tsarin duk sun bi wannan tsarin zamu ga Imam al-Bukhari zamu ga Abu Dawud da Nasa'i Tirmidhi cikin littafin sa al-Jami' ibn Khuzaima ibn Hibban Baihaqi a sunan al-Kubra duk dai wasu littafai waɗanda suke masu abuwa kai hatta Imam Malik da yake cewa da yace ba a ikhtisari shi ma amma ya yi irin wannan ya yi ikhtisari a cikin wasu hadisan saboda haka wannan shi yasa ya ce aula bit takhfifi shi ya fi cancanta ma a samu sassauci a cikinsa saboda hikimar da take cikin takaita ambatan hadisin gaba daya na'am واحذر من واحذر من اللحن واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف فالنحو واللغات حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب
sannan ya shigo maganar lahan allahan allahan shine kuskure wajen i'rabin kalma shi yake kira allahan al-khata fil i'rab inda zai zai yi wa al-fa'il zai yi masa rafi sai masa nasbi ko zai maf'ulun bihi nasb sai masa rafu an fahimta wannan shine ake kira allah al-khata fil i'rab shine allah idan malami yana ana karanta masa hadisi ana karanta masa hadisansa to akan samu mai yin karatun musamman idan an tariqil art in an tariqil art ta hanyar art ake daukar littafin a wajensa kamar yanzu Imam Malik yakan zauna ana karanta hadisin yana ji ya samu kuskure ya gyara malamin na zaune ana karanto bakin yana sauraro to shine sai suka ce to ya guji daukan wanda zai rika karatu kuma ya zama mai lahan mai kuskuren irabi ya zanto ya san ka'idar luga ya san inda ya san wannan fa'il ne ya san wannan maf'ulun bihi ya san wannan mubtada ne ya san wannan khabar ne ya san waɗannan adawatul jarri ne idan suka shiga suna suna masa jarra ya san ta duk dai zai san yaya ka'idar irabi take kai ya dau wanda yake lahan ne yana yawan tuntube a ta fuskar irabi saboda matsalar an san cewa idan ya yi kuskure za a gyara masa amma wani lokaci zai iya kuskure ya wuce ba tare da an yi gyaran ba ko tunawa a karatun da muka yi a baya wasu sun fifita asama an fifita asama akan al'ars saboda suka ce al'ars zai iya yiwa malamin ya shiga ya sha'afa ana karantawa a zo a karanta wani abu kuskure hankalinsa ya tafi wani guri bai tsaya ya ji ba har a wuce to in ya tafi a haka to ya zama ruwaya a gurin waɗanda suke ji su kuma a gurinsu za su ɗauka ruwayar haka take wataƙila ma wani ɗan alƙalaminsa sai ya zaɓi nan da nan an fahimta to sai suka ce to kai ya dauki wani kuma watakila in ya dauki in ya zanto lahan din ne mai yawan irin wannan tuntuban irabin ne saboda yawan tuntuban ma malamin ya ga bai bata lokaci wajen gyara masa sai ya ga wasu lahan din wani lahan ne jali ai duk waɗannan ɗalibai ne za su iya ganewa to saboda yawan lahan din sai ya haƙura ma ba sai yana bibiyarsa ba don irin wanda yana faruwa akwai wanda za ka samu yana da dikka wajen karatun to in ya dan samu lahan dan kankani sai kaga malamin ya dan ya dan jawo da baya ya gyara masa wani kuma karatun nashi duk haka yake duk lahan din ne saboda haka yaushe zai ta tsaya ya ta gyaran sa wani kuma zai kyale dalibin saboda watakila dalibin yana da wata makana haka a cikin jama'a eh an tashi daga wajen karatu shi ma babban malami ne a inda yake to in yace zai ta masa gyara ɗalibansa duk suna gurin sai su a ashe shi ba dai da muke ta tsammanin eh kaga baya baya tafiya duk duk gaba daya da barbarci sai sai sai ya zama to garin haka sai ya bace ta barna sai bace ta barna wani kuma ɗalibin ne zai zamanto yana da ƙarfi sosai ya fi ba malamin da ake karatun abunsa sai zai mai jan bakin musamman watakila ya fi shi luga shi dai yana da wasu ulum amma a luga ya fi shi to sai zanto haibar ɗalibin ta hana shi ko malamin ya gyara a nan to sai ya bashi ya tafi a haka to matsalar a yanzu misali a irin yanzu da muke da ake ɗauka da abin nan da ake ana ɗauka ana yaɗawa inda a ce dr ibrahim zai yi ta yin ba daidai ba in yi shuru a ce halaha ne ke ta yi shuru to fa shi ya tafi wa mutane a haka kowa zai ɗauka ai haka ake karantawa saboda me za su ce ai an karanta shi malamin ai bai gyara ba tun da ka ji ya shiru daidai ne in ma malamin zai faɗi wani wajihi sai a ce fuska biyu ce eh sai lahu wajhani eh to kaga a irin haka ya kamata ya zanto ɗalibin da zai ja bakin ya san ya san ya san abin da yake ba shi da lah shi kuma abin da yake sa a gujewa lah shi ne mutum ya zan yana da yana da ilmun nahw yana da ulumul lugha shi yasa a gaba ya faɗi fannahu wal lughati haqqu man talab saboda lugha din nan ita ce za ta sa yayi dabtin abin nan to lahn kamar yadda muka ce yana buƙatar ya zanto yana da yana da wani abu na na ilimin ilimin nahwu ilimin nahwu galibi masu karanta al'ulumu shari'iyya da nasatul islamiyya sukan watsar da wannan janibin tare da girmansa annabi sallallahu alaihi wa sallama la yalhad baya lahad don haka abinda duk zai faɗa zai faɗi shi daidai sannan kuma sanin mawaqi'ul i'rab na jumal shi zai ba sa a samu kyakkyawar fahimta da zarar ka canza da zarar ka canza wato irabi to shikenan sai ya sai ya canza ma'ana sai ya canza ma'ana da ka canza irabi sai ya canza ma'ana to kaga ashe yana da muhimmanci kwarai da gaske a ce ɗalibin ɗalibin hadisi ko ɗalibin fiqh ko ɗalibin tafsir ko aqida ko wani abu yana da yana da hasila mai ƙarfi ta nahau alaƙalla a ce ya karanta ajrumiya da sharhinta akwai sharhin alkafrawi alal ajrumiya kusan shine ahsan shuru na ajrumiya karanta sharhin kafrawi ya karanta hashiyar al-ashmawi akwai hashiyatul ashmawi alal ajrumiya shi kuma yahtammu bil qawaid بالضوابط والقواعد اللغة العربية ولربما لا تجدها حتى في المطولات باقاتو بني أما كما دقنان زوا شروحنا قطر الندى to ala akalla ko iya waɗannan ya tsaya to hasilarsa ta nahu za ta zantana da ƙarfi za ta zantana da ƙarfi ba a ce sai ya shiga irin su sharhin al-mufassal na ibnu ya'ish fi fi mujalladat ashrat ajza' ya ce zai shiga nan to gaba ɗaya rayuwar sai ta ƙare a cikin nahawu ya shiga nahawu ya je ya ɗan kawo ƙarshe sai mu neme shi mu rasa ya shiga nahawu ya ɓace a cikinsa to aƙalla ya samu wannan aƙalla a ce ya samu ya samu wannan kuma a galibi wato akwai wasu lokuta da mutum zai iya samun kansa ko a cikin wani yanayi na tafiya ko ya tafi hajji misali zai yi kwanaki a zai sati biyu to irin wannan lokacin yana iya ɗaukan wani ɗan littafin da in a zaman gida ne watakila ba da lokacin da zai ɗauke shi ta nazari zai yi tafiya tafiyar nan za ta ɗauke shi kwana goma sai ya ɗauki wani littafi kamar ya ɗauki sharhin abin da ƙatarun na da ya tafi da shi ko sharhin ibnu aqil ya tafi ya tafi da shi ya je ya bi shi yana talhisin wasu qawaid kafin ya je ya dawo sai kaga ya lafasa muhimman abubuwan da ya kamata a ce yana istihdarin su a cikin harkar nahu bai dauke lokutan sa ba da yake karanta abubuwan da yake karantar da jama'a ya ba mu nahawun amma kuma ya biya same shi a cikin wani lokaci sau haka irin wani yana taimakawa littafin adab littattafan adab littattafan shi'ir ba ka da lokacin da za ka karanta su a gida wata tafiya ta kama ka zari wani a can dai za ka yi wannan tafiya ba wanda zai zo zube gaban kai ce zai ɗauki bulugul maram ko zai ɗauki riyadu salihin sau haka sai ka yi amfani da wannan dama sai ka yi istiskarin wasu abubuwa da suka shafi adab suka shafi shi'ir suka shafi abin nan to gaskiya da yawa ana da kusuri a wannan janibin shi yasa sai ka samu limami a minbari yana hudu ba amma yana talah baya jan jimloli ba sa fita daidai ba sa fita daidai alwalid ibn abdul malik ibn hisham ibn abdul malik ibn marwan ibn marwan tarana yana hudu ba akan minbari yake cewa ya laita kanat al qadiya qadiyatu sai masa rufa sai ya laita kanat al qadiya bil nasr sai ya laita kanat al qadiyatu qadiyatu sai umar ibn abdulaziz ya ce alaika wa arahta wa arahatna minka wa yani la tahakanat alqadiyatu alaika wa arahatna minka to saboda haka irin wannan yana yana yana faruwa sosai to shine yace nan wahzar min al-lahm ka guje ka guje wa kai malamin hadisi ka guje wa lahm ko a karan kanka ko kuma lokacin da wani yake karanta maka aw at-tashifi at-tashif yakunu fil alfaz yakunu fil asma wajen karanta sunaye wajen karanta lafuzza samu tashif kana karanta lafazin ba daidai ba kana juya juya haruffa gaba ta koma baya baya baya koma gaba ko kuma sunaye kana tashrifin sunaye shi ma gaba ka koma da shi baya baya koma gaba ko kana karanta su ba daidai ba musamman sunaye a cikin ilimin hadisi babu abin da yafi saurin koyanta mutum irin sunaye saboda sunaye abu ne da ba istihadi baya shiga duk irin arabiyarka duk nahawunka baka iya gane cewa wannan sunan ya ake faɗa su sai ka ji waɗanda suka san abin suna faɗa in ba haka ba sai ka tafi akan yadda kake zaton ya kamata a karanta shi kuma ba haka ba haka sunan yake ba da cikin muhaddithun muna da muna da muna da bushair muna da bashir muna da bushair kaga bushair da bashir duk rubutu ɗaya ne kawai in an zo wajen masani ne ake bambantawa wanda a karanta shi bit tasdir wanda a karanta shi bit takbir to in ba in baka yi sa in baka sanya abin yake ba sai ka zo wanda za a karanta bushair ka karanta shi bashir hushayb ka karanta shi hashib saboda kana jin kalmar hashib a alqur'ani sai ka dauka hashib din ne eh shi kuwa hushayb ne bi tasbih abin nan to irin irin irin wannan suna nan da yawa a cikin sunaye sai ka jima kana faɗa suna na wani malami ba daidai ba sai wata rana kawai ka ji shi a bakin wani malami yana faɗa sai ka gane ashe duk shekarun da aka yi ba daidai kake faɗa ba eh yanzu ibnu khallikan da yawa mutane ba su iya faɗa suran ibnu khallikan mai littafin alwafayat wani ya ce ibnu kalkhan wani ya ce kulkhan wani ya ce to in ba ka ji wani ya faɗa ba ba za ka iya sanin ya zabtinsa yake ba akwai wani malami yana yawan zuwa a cikin a cikin binan sharhin ibn hajar kaga yana yawan turibishti a turibishti to in baka sa a baka karanta tura bashti turibishti yana da sharhin al-masabih yana sharhin littafin al-masabih to daga ciki ibn hajar yana yawan ciro ciro maganganunsa firairan suna na alkinnauji wace kannoji da muke cewa farko-farkon kannoji muke cewa shi kuma alkinnauji to irin wani yana da yawa musamman a cikin bangaren hadisi to irin wani shi da ake cewa tasifi akwai wanda da yana karanta ibnu adi yana cewa ibnu udai eh ya ce abu udai abu nu'aym ya ce abu na'im saboda na'im din yafi yafi masa kusa ce abu na'im kuma rigima fa yake a cikin a cikin zage-zage yake wannan yana ta zagin malamai to yana zagin albani yana cewa bai iya ba bai san kan hadisi ba amma yana cewa ka je ka duba ibnu abu abu ibnu adi ibnu uday ka je ka duba ibnu uday abu na'im ma ya ruwaito wannan hadisi ko zagin albani yake su kuma yaran da suke gaban su ta kabbara malamin su yayi kamu sun ce ya kama kansa ba to babu babu abin da yake fadaha kunyata mutum da wurwuri irin sunaye musamman sunaye malaman malaman hadisi to shine nan yace wahdhar min al-lahn aw at-tashifi khawfan min at-tabdil wa at-tahrif dan gudun tabdil dan gudun kada a samu canjin ma'ana wajen wajen da zarar ka kawo ka canza ka canza irabi ko ka canza kalma da wata kalma ko ka canza karanta ta to shikenan ma'ana sai ta tashi daga asalin ma'anar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata zuwa ga wata ma'ana ma'ana daban at-tahrif قد يكون تحريفا في اللفظ وقد يكون تحريفا معنويا دوك akwai shi akwai at-tahrif al-lafzi akwai at-tahrif al-ma'nawi tahrif al-lafzi a canza lafazin a canza shi da wani irin wanda yahudawa suka rikayi wa attaura akwai at-tahriful ma'nawi ma'anar ga yadda take amma kokarin canza ta ta hanyar tawili wanda duk ana kiran shi tahrifi to mutum ya guje ma wannan sai ya ce fannahu wal lughatu haqqu man talab wannahu wal lughatu haqqu man talab da ilimin nahwu nahwu da ilimin lugha haƙƙi ne na dukkan wani wanda ya nemi ya nemi ilimin hadisi talaba ilmin hadis haƙƙi ne a kansa ya je ya nemi wannan ilimi saboda da shi ne zai iya karanta abin da ya shafi ilimin abin da ya shafi hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da yayi barna a ciki ba wa khudh min al afwahi la min al kutub wa khudh min al afwahi la min al kutub to za ka nemi ilimi to ka neme shi daga bakin malamai ka karɓi ilimi daga bakin malamai ba daga littattafai ba kai ya zanto littattafai za ka sa a gaba su ne za su baka ilimi akwai wanda za ka ji yana so ya zama ɗalibin hadisi ne amma shi ba zai je je gurin malamin da zai karantar da shi ilimin ba a sai je je su so littattafai da zai sa a gabansa ita fama to irin wannan barnasa sai ta yi barnasa ta yi yawa na farko dai zai sha wahala domin zai tsawaita wa kansa lokaci abinda zai fahimce shi cikin yan mintuna sai ya dau kwana da kwanaki yana fama ya kasa gano shi ya kasa gane shi saboda an yi amfani da wani yare wanda kamus din da yake hannunsa ba zai iya fasara masa yaren ba ba zai fasara masa yare ba saboda yare ne da yake da alaka da shi wannan ilimin su masu wannan ilimin su suka su suka saba yin amfani da wannan yaren wanda an sani cewa dukkan wata sana'a dukkan wata sana'a sawa'un sana'a ce wacce take ilmiya ko sana'a wacce take maddiya zaka samu masu wannan sana'a suna da wani yaren su da suke amfani da shi ka samu teloli suna da wani yaren su na teloli direbobi suna da yaren su na direbobi wakera to haka dan kowane ilimi malaman hadisi suna da yaransu a tsakaninsu malaman fiƙo suna da yaransu a tsakaninsu malaman tafsiri haka kowanne za ka samu yana da mustalahat to nan mustalah ɗin idan ba ka je gurin wanda ya san abin ba sai ka waye gari kana ta yi masa wata ma'ana ko kai ta binciken kana ta so ka san kasan kasan kasan me ake so me ake me ake nufi da wannan gabar ka kasa gane ba yanzu misali idan ka ɗauki الحسن لغيره الحسن لغيره ذاك ga ana cewa hadisi الحسن لغيره hadisi الضعيف إذا تقاعد عنه الجابر تقاعد عنه الجابر تقاعد وتقيل ألوغا بمؤثر ما ترى له التاية إذا تقاعد عنه الجابر جابر to kaga jabiru ko dai sunan wani jabiru ko kuma jabiru mai mai dori ko kome kaje luga a ce jabara ya juburu jabara kasra huwa ai wai wai duka gama ka gama zagayen ka luga in ka dawo ta qa'ada anhu jabiru ka rasa me yake ce me yake nufi ta qa'ada anhu jabiru to ba wata kila bayan kai watanni kana fama ka kasa cimma wata ma'ana ko wata kila kwakwalwarka ta baka wani wata fassara ka ɗauka ita ɗin ce da za ka je gaban malamin da ya san abin cikin 'yan mintuna sai warware maka aljabir ɗin na ana nufin hadisin da zai tashi wannan mai raunin ta ƙa'ada ya zan shi ba ba zai iya tashinsa ba ya zan ya yi rauni da yawa to kaga shi aljabir ɗin shi ne zai tashi wancan mai raunin to shi ma ta ƙa'ada shi ma ya yi kwalaps ba zai iya ba shi kenan sai ka gane cewa hadisai ne guda biyu kake ƙoƙarin ka tashi ɗaya da ɗaya sai ka samu shi ma ɗayan mai rauni ne sosai ishtar da zafuhu to shine ta ƙada an hujjabir to amma jimlar ibarar in ba ka je gurin bai zan da yasa abin ba sai kai ta yawo kana kana shan wahala to shi yasa ɗaukar ilimi a gurin malami yaktasiru lakal waqt yaktasiru lakal tariq hanyar da zaka ɗauki dogon lokaci kana cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka same ta sannan wa yusahihu lakal al-ma'na maimakon ka yi mummunar fahimta cikin ƙanƙanin lokaci sai ya nuna maka cewa abin nan ga abin da yake nufi ga ma'anar da yake nufi wannan in ka ɗauki batun samun wata tarbiyya da ladabi mutumin da ya karatu a gaban malamai zai fi sanin darajar kimar malanta sama da wanda littafi kawai ɗauka mutumin da kawai ya taso matashinsa da sha'awar karatu Allah ya bashi kwakwalwa yana fahimta kawai ya watsar da malamai ya je so littattafai a kasuwa ya zo sa gaba ya ɗauki littattafan su ibnu hazm al-muhalla al-ihkam waye waye to ka ga bai da zai tashi da girma malamai yana ga yadda al-muhalla yake yake lugude ibnu hazm yake lugude akan malamai zai tashi shi ba ya ɗauka cewa haka ilimin yake ba zai samu wannan wannan wannan samt din ba wannan tarbiyar ba yasa babban abinda mutum zai samu daga zama cikin malamai wajen daukan ilimi shine zai samu tarbiya ta ta dalibul ilm zai taso da ganin girman wato malinta da sanin kuma darajar malamai sauraka koda zai samu sabani da ɗaya daga cikin malamai to ba za ga yayi masa irin wannan hawan kawaran ba zai yi komai cikin ladabi da girmamawa to wanda yana daga cikin hikima sannan kuma barnar da take cikin kutsawa cikin littattafai ba tare da sanin ba tare da malami ba al-auza'i yana cewa kana hadha al-ilmu fi sudur ar-rijal falamma dakhala fi al-kutub dakhala fihi ghayru ahlihi da ilimin nan a cikin iraza yake wato a gurin malamai kawai ake zuwa a same shi yayin da ya shigo littattafai ya zanto ya yi watsu a littattafai dakhala fihi ghayru ahlihi sai wanda ba ahalinsa ba su ma sai suka shiga ciki yanzu shikenan za su shigo da sunan malinta amma kuma za su yi tabarna to shi yasa anan ya bada wannan wannan gaba cewa in za ka yi karatu ka neme shi a wajen a wajen malamai a wajen malamai ba a cikin littattafai ba domin wannan shi zai taimaka maka wajen ka samu abin nan a da can suna cewa la ta'khudhu al-qur'ana min mushafi wala al-ilma an as-sahafi la ta'khudhu al-qur'ana min mushafi mushaf shine wannan da muke da muka sani muke cewa mushaf al-qur'ani bugun al-qur'ani cewa to kada ka ce zaka dau al-qur'ani kawai daga mushaf su kawai dan mushafi yace zai zai karantawa da kansa zai bawa kansa ilimi ilimin alkur'ani ya haka zai duka karanta ayoyi ba daidai ba kai ce ya iya tada baki ko ya san nahau ko kaza ko kaza to haka ba sai ya samu malamin da zai karanta masa qur'ani to zai zo ya karanta wasu ayoyi yana da san haka karatun yake alhalin kuma karatun ba haka yake ba shi yasa ake so ko qur'ani ne zai kaman wanda yake masanin qur'anin ka karanta a hannunsa haka dan wala al-ilma min as-sahafi as-sahafi alladhi ilmuhu min as-sahifa wanda daga takardu ya kwashi iliminsa ba daga hannun malamai ba to shi ba wannan karɓi ilimi a wajensa za ka karɓi ilimi ka nemi wanda ya zauna gaban malamai ya yi karatu to shine zaka samu ilimi wanda yake da inganci na'am قال المصنف رحمه الله في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى ثالثها ترك ترك ثالثها ترك كليهما ولا تمحو من الأصل ألا من تقلا بل أبقه مضببا وبيني صوابه في هامش ثم إني تقرأه تقرأه تقرأه قدم مصلحا في الأولى والأخذ من متن سواه أولى
to anan yana maganar riwaya idan aka samu allahn fi asliha mun ce allahn shine al-khata fil i'rab sai aka samu wata riwaya aka samu kuskure a cikin i'rabi amma al-asl a asalin a asalin littafin malaminka da ka sarwaci hadisin haka hadisin yazo shi ma watakila tun daga saman abin yasa aka samu allahn din aka samu kuskure ko aka samu lahan a ciki to ya za a yi wajen ruwayarsa wajen gyaransa za a sa biro a gyara ko ko ya za a yi to shi ne ya ce fi khata'in wa lahni aslin yurwa ala sawabi mu'raban fil aqwa yace to aka samu kuskure ko na jumla ko na i'rabi to in aka tashi ruwayarsa a ruwaito shi bisa daidai da irabinsa daidai kada a rawaito shi da kuskuren sai a faɗe shi yadda yake da gyaran fil aqwa a magana da tafi ƙarfi cikin maganganun malamai don wasu suna cewa ka bar shi yadda yake kakka taɓa musamman waɗanda suke da ahlul tashaddud masu tsanantawa akan ba za ka yi wani irin gyara ba ko ya yake to ka bar asalin abin da ka samu na kuskuren irabi ko ka samu na kuskuren kalma a cikin abin nan a cikin asalin ruwayar da kai rawaito to ka bar shi haka kanka ce za ka yi gyara to amma a waɗanda su kuma suka saba wanda shine anan yake cewa ita ce al'aqwa ita ce magana mafi ƙarfi cewa za ka ruwaito shi yurwa ala sawabi mu'raban zaka ruwaito shi da i'rabin sa daidai ba tare da ka kawo shi bisa lahan ba don sun ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam la yalhan don haka tunda ba zai yi annabi yayi lahan ba kaga ba za a ce haka aka jiyo shi ba dole batawa aka yi dole batawa aka yi ne zai hana ka gyara to sai zaka gyara zaka gyara to suka ce to wasu suka ce in ka gyara kuma ai kayan ruwayar da ba ka da sama'inta su masu hanawa su gyara ai kai baka ji gyaran ba to ina ka samu gyaran ruwayar ka ba ta da ba ta da tushe kenan wannan taka ce kai amma ba ta malamin ka ba to suka ce sai ka bar shi to kaga kauli biyu kenan ko ka gyara wanda shine akwa ko ka bar shi yadda yake ka rawaito shi haka salisuha kauli na uku dan dama yakan nade kauli na biyu saboda zaka fahimce shi daga duk sanda ya kawo kauli to akasinsa shine na biyu an gane zaka ga samu kuma na uku wani ƙari aka samu akan wannan saboda haka ko bai kawo maka shi ba a tunaninsa tunda ka ji cewa wannan akwa ne to akwai azafu kenan azafu shi da akasin wannan to shi yasa kawai sai ya ce salisuha sai ce na uku kauli na uku tarku kilaihima kawai duk kabar kabar daidan da kuskuren duk ka bashi ma'ana dai wannan ruwayar da take da kuskure kawai ka dauka baka da ita ba magana kai gyara ba magana kuma ka ruwaito ta a haka tarki kilaihima ai al-khata was-sawab duk ka bari an fahimci wannan kaulin shi wannan kaulin kawai ruwayar tunda an samu kuskure kawai wannan gaba ɗaya ta tashi daga ruwayarka ka kawai ka soke ta daga cikin abubuwan da za ka ruwaita shi ya tarku kilaihi ma don sun ce idan kai ruwayarsa alal sawabi alal khata'i to ai ka jingina annabi abin da bai faɗa ba sai ka shiga cikin cikin faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam man qala alayya ko man kadaba alayya muta'ammida annabi bai faɗi wannan ba kai kuma ka faɗa in kuma ka ruwaito shi alal sawabi anan kai ruwayar abin da baka da sama'is ina ka ji shi a haka babu inda babu malamin da ya gaya maka shi a haka to ruwaya ka ina ka same ta to shi ne sai suka ce kawai kawai ka haƙura kawai ka soke gaba ɗaya wanda su ne ƙauli guda uku amma dai ya gaya maka cewa ƙaulin farko shi ne akuwa sai kuma ya ce wala tabhu min al-asli ala man tukhila an ce mun lokaci yayi dole mu tsaya a nan saboda kada kada mu wuce eh